الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله تعالى واعلموا أن الربا كبيرة من كبائر الذنوب التي لم يتهدد الله عز وجل ويتوعد مرتكب كبيرة كمرتكبها قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله لذلك قال العلماء إنه لم يأت في ذنب من الوعيد بعد الشرك أشد مما نزل في الزنا في الربا عباد الله الربا حرام ومحرم في جميع الشرائع قال الله تعالى عن بني إسرائيل فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن عباد الله ما هو الربا وما الحكمة من تحريمه وما خطره على الفرد والمجتمع وما أسباب وقوع الناس فيه وكيف يقي المسلم نفسه من الوقوع فيه أيها الناس الربا هو زيادة مخصوصة في أموال مخصوصة وقد حرمه الله لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل والإضرار بالفقراء والمحتاجين بمضاعفة الديون عليهم عند عزجهم عن سدادها وقطع المعروف بين الناس وتعطيل التجارات والأعمال المباحة التي لا تنتظم حياة الناس إلا بها عباد الله وإن من صور الربا المتداولة بين الناس اليوم القرض بفائدة والإيداع في البنوك بفائدة وبيع العينة وبيع الذهب بالذهب أو الطعام بالطعام من الجنس الواحد مع زيادة لأحد الطرفين وتبادل العملات عملات بغير قبض أيها الناس إنما نحن فيه اليوم من الإفلاس في الاقتصاد وارتفاع مستوى البطالة وانهيار الكثير من الشركات والمؤسسات ومحق البركات وفقدان السعادة وكثرة البلايا والرزايا كل ذلك وغيره حصل بما كسبت أيدي الناس من تعاط للربا وغيره من المعاصي قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ظهر في قوم ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله عز وجل ولقد أحسن القائل وإياك إياك الربا فلدرهم أشد عقابا من زناك بنهد وتمحق أموال الرباء وإن نمت ويربو قليل الحل في صدق موعد أيها الناس إن من أسباب إن من أكبر أسباب وقوع الناس في الربا ضعف إيمانهم بالله عز وجل وضعف يقينهم بالقسمة الإلهية العادلة واستعجال الرزق وقلة الصبر واليقين وحب الترف والبحث عن الكماليات في المسكن والمركب والملبس ونحوها واعلم يا عبد الله أن من أعظم ما يحجبك عن الربا إيمانك بالله تعالى والدار الآخرة ومعرفة حقيقة هذه الدنيا الفانية واستقامتك على دينك فإن الله خلق فسوى وقدر فهدى وقسم كل شيء بحكمة ومقدار كما قال سبحانه نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا وإلى هذا أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرم نسأل الله تعالى أن يعيننا على تحري الحرام وتجنب الحرام أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم alhamdulillah wasalatu wasalamu ala rasulillah amma ba'd yan uwa masu girma ina ma kaina da gaba ɗaya wasiya da jin tsoron Allah maɗaukakin sarki mu ji tsoron Allah mu yi abubuwan da ya umurce mu sannan kuma mu nisanci abubuwan da ya hana mu mu san da cewa yana daga cikin abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya hana mu ya ja kunnuwan mu a kai shine cin riba ko kuma kuɗi da ruwa cin riba kuɗi da ruwa yana ɗaya daga cikin laifuka masu girma wanda allah maɗaukakin sarki ya sha kunnuwanmu a kai allahu subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba ya ku wanda kuka yi imani ku ji tsoron allah kuma ku bar riba ku nisanci riba in kuntum mu'minin in dai har kun kasance ku mumunai ne sai Allah ya faɗi wata magana da a haka kawai Allah ya tsaya da yana nuna haramun ne kenan cin riba amma kuma sai ya ce fa'in lam tafa'alu fa'adhanu bi harbin min Allah wa rasuli idan har buku bari ba buku bar cin riba ba buku bar kuɗi da ruwa ba to ku shirya yaƙi da Allah maɗaukakin sarki da manzonsa wannan ayar dalilin ta malamai suka ce babu wani laihi da Allah maɗaukakin sarki uƙubar sai ya girmama ta bayan shirka kamar ukuba ta riba kamar ukuba ta kuɗi da ruwa domin a alkur'ani daga farko har ƙarshe ka bincika babu wani laihi da allah ya ce mai yin sai ya shirya yaƙi da shi in ba riba ba ya zo a hadisi wanda muka karanta na imamul bukhari wata rana manzo allah sallallahu alaihi wasallam an ƙare sallar asuba dama al'adarsa ce duk in an ƙare sallar asuba yana fuskanto mutane sai ce musu harra'a minkum ru'ya daga cikin kuwa yayi maholki in mutum yayi maholki sai ga yamma manzo Allah manzo Allah ya fassara masa to wata ran da ya tambaye su babu wanda ya ce komai sai manzo Allah ya ce musu to ni a yau na yi wani maholki wasu mutane guda biyu sun zo sun ja ni sun tahi da ni suna nuna mini nau'in azabobin da ake ma mutane a lahira ice daga cikinsu sai muka biya a wajen wani tabki wani gulbi idan aka ce gulbi ko tabki shine inda ruwa suke taruwa masu yawa to shi tabkin ba ruwa ba ne cikinsa jini ne a cikinsa tabki ne gulbi ne na jini a kusa ga tabkin ga wani mutum da duwatsu masu yawa a gabansa ya ce manzo Allah ya ce sai a cikin gulbin ya tsinkaye wani mutum yana kuwa yana ihu don saboda jinin jini ne wanda yake cike da wuta da zahi yana ihu ya rugo ya huto daga cikin wannan gulbin ya hito daga cikin wannan shinin sai mala'ika sai wannan mutumin da yake da duwatsu a gabansa ya ɗauki dutse guda ya jefa masa yana jefa masa dutse daidai ya yi ihu sai dutsen ya hada a cikin bakinsa sai mutumin ya haɗi ya lume a cikin wannan shinin sai can an jima sai ya ɗago kai bayan ya haɗe dutsen yana ihu ya ruga da niyyar ya hito sai wannan mutumin ya ƙara jihuwarsa haka ake yi yana so ya hutu wancan yana jihuwarsa kuma da in ya jehe sa dutsen a cikin bakinsa yake shiga da ƙarshe sai manzon Allah ya tambayi su wane ne wannan wanda ake ma wannan azabar sai sai suka ce masa ula'ika akilur riba wa'annan su ne masu cin riba azabar su kenan a ranar alkiyama bayan wutar da suke sha kuma ga dutse ana jihonsu da shi dutsen kuma za su haɗiye shi shiga a cikin cikinsu yan uwa masu girma wannan yana nuna tsananin ukuba ta wanda yake cin riba musan da cewa ita riba ba wai musulunci kawai ya haramta riba ba ba shari'ar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kawai ta zo da hukuncin haramcin riba ba hatta saurin shari'o'i na yahudanci da nasaranci dukkaninsu a asalin addininsu riba haramun ne cin riba haramun ne Allahu subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari dalilin da yasa yayi hushi da Yahudawa ya la'ane su daga ciki yace wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu cin riba da suke yi bayan an hana su cin riba daga cikin dalilin da yasa Allah ya hushi da Yahudawa ya la'ance su ƴan uwa masu girma muna ta bayanin riba muna ta faɗin wannan kalimar muna ta faɗin riba amma akwai wanda bai ma san me ake ce ma riba ba to me ake ce ma riba me dalilin da yasa musulunci ya haramta riba sannan kuma menene hadarin riba a cikin al'umma menene abin da ya jayo yaduwar riba a cikin al'umman mu wace hanya ce musulmi zai bi ya kare kansa daga fadawa a cikin riba yan uwa masu girma idan aka ce riba malamai suna fassara ta da cewa hiya ziyadatun makhsusatin fi amwalin makhsusatin wani ƙari ne da za a yi na musamman a cikin wata dukiya ta musamman kinan kai tsaye abinda ake ce ma riba shine ƙari akan dukiya ba kowace irin dukiya bane riba take shiga haka ba kowane irin ƙari bane in an yi yake zamantowa riba wannan ba za ka sansa ba sai in ka lazimci karatu amma a nan zan so in gayi wasu daga cikin nau'uka guda hudu na riba da suka shahara a wannan zamanin namu kahin mu gayi wannan nau'ukan ina so in gaya muna musulunci ya haramta riba ne don saboda cutarwa da ke da kwai a ciki ga talakawa da mabukata talaka yana son bashi akan wata bukata wata larura da ta taso masa amma a bashi bashin sai a ce sai ya ƙara wani abu akan bashin mabukaci an ƙara masa wata bukata a kai musulunci ya hana cin riba ne domin cin riba cin dukiyar mutane ne ba tare da haƙi ba da yawa daga cikin matalauta 'yan kasuwa masu kamfanonuka da sana'o'i da suke lalacewa da suke roshewa idan ka bincika za ka ga bashi ne ya musu yawa bashin kuma wanda yake ta'allaka da riba dalilin wannan sun roshe dalilin wannan sun rasa sana'arsu wadda ta hanyar ta suke ci musulunci ya haramta riba ne don saboda idan aka halatta riba to kamar an hana ma mutane sadaka ne kamar an hana ma mutane ba da bashi ne wanda su kuma ibadu ne masu girma daga cikin ribar da ta shahara a wannan lokacin akwai alkardu bi fa'ida shine ɗaukan bashi da yan tere wanda suke harakan banki sun san abin da ake cema yan tere shine ka zo ɗaukan bashi ya kasance bashin nan in za ka biya sai an ƙara maka wani abu misali ka ɗauki miliyon guda sai a ce akan miliyon guda sai ka ƙara jikka hamsin in za ka biya ko ka zo wajen wani akan kana neman bashi ya ce ba zai baka ba sai in za ka ƙara mishi wani abu bayan ka abu wannan duka ana ce mishi riba yana daga cikin riba ka'idar shi kuma shine kullu qardin jarra naf'an fa huwa riban duk wani bashin da ya jayo wani amfani to riba ne duk wanda zai baka bashi a wajen maidowa sai ka ƙara mishi da wani abu in ma kuɗi ko wani abu na amfani to wannan bashin da ya baka riba ne kai in ka bashi kana da laihi kuma shi ma in ya karba yana da laihi da yawa daga cikin mutane sun aza ita riba mai karba ne kawai ke da laihi a'a da mai karban da wanda yake badawa dukkanin suna a cikin laihi daga cikin nau'in ribar da yawa ya yawaita a cikin wannan lokacin shine al'ida'u bi fa'ida shine kai ajiyar kuɗi banki tare da yan tere idan ka kai ajiyar kuɗi banki yan terekin da za a baka ribar da za a baka na ajiyar da ka kai baya halatta ka ci domin riba ce asali bankin da yake ta'amuli da riba baya halatta ka kai ajiya sai in kana tsoron inda za ka ajiyewa babu aminci to a wani lokacin ya halatta ka kai banki a ajiye maka idan an ajiye maka yan terekin da za a baka ribar da za a baka baya halatta ka ci domin haramun ce idan ka samu wannan yan terekin za ka sanya shi a hanya wadda take ba ta ci ba sai dai ka sa hanya ta amfani kaman ƙasa kaman ka gyara wata hanya kaman ka biya ma wani bashi kaman wani an dame sa a gidan kaso ka je kai belin sa wannan shine hanyar da ake sa kudin yan tere wannan amma ka ba mutum ya ci ko kai ka ci idan ka ci ka ci makanka haramun ka ci makanka bala'i yan uwa masu girma yana daga cikin riba wadda ta shahara a wannan lokacin shine bai'ul ina abinda ake ce ma bai'ul ina riba ce mai angulu da kan kaza ma'ana mutum ne ke son bashi sai ya je ya sayi wani abu ga mutunan idan ya sayi wannan abu misali ya sayi shi a jikka hamsin akan cewa bashi ne daga baya zai bashi kuɗin sai ya komo ya saida mishi wannan abin shi kuma ya sai shi akan jika arba'in shi ya bashi jika arba'in kin sai ya tai yanzu da ƙarshe zai maido masa nawa jika hamsin kenan jika goma wancan ya ci riba ma'ana wannan shi ma baya halatta domin riba ce aka yi ma wayo ka sai abu ga mutum akan bashi ya saida maka shi ka saida mishi shi ya baka kuɗin a yanzu daga baya ka maido masa kuɗin wannan shi ma yana daga cikin riba wadda ake yi daga cikin riba ta ƙarshe wadda ta shahara shine bai ta'ami bi ta'ami wa zahabi bi zahabi bi tafdilin shine sai da zinariya da zinariya tare da bambanci mutum na da tsohuwar zinariya sai ya kawo a bashi sabuwar zinariya wannan baya halatta wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa az-zahabu bi zahabi riban illa mithlan bi mithlin wa ha wa ha idan kana da zinare tsohuwa kana so ka sai sabuwa to zinariyar tsohuwar za ka saida ta ne sai ka zo ka sai sabuwar amma ba ka ba da zinariyar tsohuwa ba a baka sabuwa ko da ka yi ciko ko ba ka yi ba wannan riba ne a cikinsa abu na gaba idan dai har an samu fifiko abu na gaba shine bangaren abinci duk abin da ake ci a matsayin abinci na yau da kullum wanda ana iya aje sa baya halatta ka bayar da shi a baka wani irinsa misali kana da shinkafa ridi niger sai ka kai ridi niger buhu biyu a baka basmati buhu guda wannan fifikon da aka samu ya sa an samu riba a ciki an samu ƙari kenan a ciki ka sai da ridi niger kin kudin sai ka je ka sai batun basmati ko kuma ka ba da ridi niger kin buhu guda a baka waccan buhu guda ba tare da fifiko ba idan aka samu fifiko to an samu riba an samu riba a ciki yan uwa masu girma mafi girman riba dai ita ce wadda ake yi a banki wadda ta shahara musan da cewa mafi yawan fitunun da muke fama da su a wannan lokacin na kariyar tattalin arziki za ka ga ƙasa guda a ce bashin da ake biyar wannan ƙasar mutanen garin gaba ɗai su yi kotize su haɗa kuɗi ba za su ibiya wannan bashin ba akwai ƙasar da ake biyar ta bashi har sai jikokinsu sun zo sun isko wannan bashin me ya jayo wannan bashin ya yawaita riba da ake kara musu wannan entere da ake kara musu da yawa daga cikin masana'antu da suke rushewa dalilin bashin da suke cewa a banki ya kasance bashin sun kasa biya da ƙarshe sai tsiyacewa za ka ga mutum ana cewa mai arziki ne mai hali ne amma yana mutuwa sai kaga bashin da ake biyarsa in an biya sai dai ciko ya biyo gyartai ma'ana sai an biya wannan bashin zaka gani abin da ya rage ma makadan shi kaɗan ne dan bashi ya yawa zaka ga mutum ya shiga a cikin tashin hankali gidan da yake zama a ciki ma an zo an saida ko motar da yake hawa an saida dan mi dan ya ɗauko bashi a banki dama 'yan magana suka ce duk wanda ya hau motar kwaɗayi to za ta sabke sa a tashar wulaƙanci don saboda kwaɗayi ka je ka ɗauko bashi a banki ka zo ka kasa biyan bashin sai an sai da gidan da kake a ciki ko motar da kake a ciki an biya wannan bashin wannan wulakanci ne ba karami ba me ya sha maka wannan wulakancin shine da a ce ka yarda da Allah da a ce ka hana kanka wannan abin da Allah ya hana maka to da baka fada a cikin wannan musibar ba dama Allah madaukakin sarki yana cewa falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim wanda suke saba ma abinda Allah ya hana su hannunka mai sanda su san da cewa musiba za ta iya samun su mai girma ko kuma azaba mai radadi a lahira ya tabbata a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ma zahara fi qaumin riba wa zina illa ahallu bi anfusihim iqaballah babu wasu mutane da riba za ta yawaita a cikinsu da kuma zina za ta yawaita a cikinsu face wannan abun ya jayo musu da ukuba ta Allah maɗaukakin sarki shi yasa wani mai hikima yake cewa wa iyaka iyaka riba fala dirhamin ashaddu iqaban min zinaka bin hudin yace ina maka kashedi ina maka shan kunnai game da cin riba domin laihinta a wajen Allah maɗaukakin sarki na dirhami guda laihin riba na shika guda a wajen Allah ya hi laihin wanda zai yi zina wannan yana daga cikin abin da yake nuna hatsari da bala'i na riba sai yake cewa wa tamhaqu amwalur riba wa innamat wa yarbu wa yarbu me yake da suna yake cewa wa tamhaqu amwalur riba wa innamat wa yarbu qalilul mali fi sidqi maw'idin yace dukiya wadda take ta hanyar riba aka samu ta Allah yana ɗibi mata albarka shi kuma abin da aka samu ta hanyar halal ko da ɗan kaɗan ne to a alƙawalin Allah shi ne zai sa masa albarka wannan ishara ne zuwa ga faɗin Allah maɗaukakin sarki yamhaqullahu riba wa yurbi sadakat Allah yana sa ma sadaka albarka yana sa ma dukiyar da aka samu ta hanyar halal albarka ita kuma riba yana ɗebe mata albarka duk wanda yake ta'amuli da riba wallahi zai samu dukiyarsa ba ta da albarka in ma ya ji daɗinta a duniya to a lahira ba zai ji daɗinta ba balle ma ko a duniyar ba zai ji daɗinta ba daɗi na baɗini ba ba zai same shi ba shi yasa wanda yake da hankali yana ƙoƙarin nisantar kansa daga riba don ya san daɗinta na ɗan wani lokaci ne ɗan uwa masu girma manya-manyan abubuwan da suka jayo faɗawar mutane a cikin riba a wannan lokacin shine na farko du'ful imani billahi wa daril akhirah du'ful imani billahi wa daril akhirah karanci da rauni na imani da Allah da ranar tashin alkiyama domin wanda ya imani da Allah ya san Allah madaukakin sarki kamin ya halicce sa ya rubuta masa abin da zai samu na arziki da haka ba zai bi hanyar haram ba a wajen neman wannan arzikin duk wanda ya damu da lahirarsa ya san riba tana daga cikin abin da za ta halakar da mutum a lahira to tabbas ba zai kaɗa kansa a cikin ribar ba ashe in kaga mutum ya faɗa riba akwai rauni imani da Allah da kuma tunawa da lahira daga cikin abin da yake jawo mutane faɗawa a riba shine hubbu tarafi son jin daɗi son jin daɗi na duniya da kuma ƙawa ta duniya irin abubuwan da ba dole bane mutum sai ya samu amma mutum ya sa ma kanshi sai ya hau mota mai kyau sai ya shiga gida tsadadde sai ya sa kaya tsadaddi tare da kuma bai da halin wannan amma ya dora makan shi ta hanyar bashi wa'annan abubuwan su ne manya-manyan abubuwan da suka jayo mutane fadawa a cikin riba kwaɗayin duniya da ƙarancin imani da allah da ranar tashin alkiyama babban abin da zai tseratar da kai daga riya daga riba babban abin da zai tseratar da kai daga fadawa a cikin riba shine ma'rifatu haqiqatid dunyal faniya shine kasan haƙiƙanin duniya mecece duniya duniya wani ɗan lokaci ne da za ka yi a ciki abinda ka tara ta hanyar riban nan imma ka bar shi ko kuma shi ya barka ma'ana abin ya ƙare ko kuma kai ka ƙare ka bar shi to wanda ya san haƙiƙanin duniya akan cewa rayuwa ce wadda ba ta da tabbas dan me zai kaɗa kan shi a cikin halakar da in ka tahi ka tahi ne kenan yan uwa masu girma mutuna da cewa wannan duniyar wani ɗan lokaci ne kenan in muka san da wannan wannan zai tseratar da mu game da fadawa a cikin riba a cikin riya a cikin riba don saboda tara duniya daga cikin abin da zai taimaka muna a wajen samun tserata daga riba shine mu sa a cikin kanmu cewa duk abin da za mu samu Allah maɗaukakin sarki ya ƙadara za mu same sa abin da ba mu samu ba Allah ya ƙadara ba za mu same sa ba shi yasa ya tabbata a hadisi daga cikin magunguna na ƙarshe na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ayyuhan nas ya ku mutane inna ruhal qudus qad nafatha fi ru'i mala'ika jibril ya zo ya mini wahayi annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila ajalaha wa tastawiba rizqaha babu wata rayuwa da za ta mutu face sai kwanakinta ta cika su kuma abin da Allah ya kadara za ta ci na arziki sai ta ci sa babu wata rayuwa da za ta mutu face sai ta cinye dukkanin arzikin da Allah ya kadara za ta ci sai manzon Allah ya ce fattakullaha wa ajmilu fi talabi da haka ku ji tsoron Allah ku kyautata neman ku wala yahmilanna ahadukum istifta'a rizqi an yatlubahu fi ma'siya kada dan arziki bai zo da sauri ba dan arziki yayi jinkiri ku neme shi ta hanyar haram sai manzo Allah ya ce a wata riwayar khudhu ma halla wa da'u ma harum ku nemi abin da yake halal a gare ku ku nisanci abin da yake haramun a gare ku ɗan uwa masu girma mu ji tsoron Allah madaukakin sarki mu nemi dukiya ta hanyar da Allah ya halitta muna wannan shi zai samu ji daɗin ta a duniya ta yi albarka kuma a lahira ta amfane mu muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya nisantar da mu daga riba da cin haram ta kowace irin hanya ya dawamar da mu ya tabbatar da mu akan neman halaliyan mu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma ya muqallib al-qulub thabbit qulubana ala dinik Allahumma ya muqallib al-qulub thabbit qulubana ala ta'atik Allahumma a'inna ala tahri al-hara halal wa jannibna min al-haram ya rabbal alamin Allahumma inna na'udhu bika من الربا بمختلف أنوائها اللهم إنا نعوذ بك من الربا بمختلف أنوائها يا رب العالمين اللهم اخفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار أنزل الأمن في دولتنا ووفق أمراءنا لما تحب وترضى وانصر جنودنا وعليك بأعدائنا وعليك بأعدائنا يا رب العالمين اللهم ربنا أعز الإسلام والمسلمين وأزل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله